بعض العلماء الإخلاص فقالوا هو إفراد الله بالقصد في الطاعة وقال بعضهم هو تصفية الفئل عن ملاحظة المخلوقين وإيجاب الفاعل بنفسه وعرفوا بعضهم رحمهم الله تعالى أن استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن وقال بعضهم أيضا هو ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله تعالى عباد الله حافظوا بالإخلاص أعمالكم حتى لا تكونوا مشابهين بالكفار عند لقاء الله تعالى كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه إسابه والله سريع الحساب وضرب الله مثلا عظيما واضحا لكل مسلم في عظيم خسارة المرائي بأعماله الناس كما في الإنفاق في سبيل الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه ورجل وسع الله عليه إلى آخر الحديث قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد والجواد والجواد وإقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تعريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال انتهى كلامه رحمه الله عباد الله جاهد القلوب وعارب الصدور حتى يتخلص حتى تتخلصوا من الرياء فإنها مفسدة للأعمال وأسارة وخزن يوم القيامة أمام الملأ والجمع الأكبر يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء إن الله يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء كما أخرجه إمام أحمد وصعأه بعض العلماء أين المصلين أين المصلون والقراء ومن يصغى لهم ويسمع منهم في الدين خذوا حذركم يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به فمثاله قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم عباد الله المسلمين أوصي نفسي وإخواني المسلمين بتقوى الله أولا وأخيرا وبالتمسك بالدين فإنه رأس آل كل مسلم وأوصيكم جميعا بالنظر في تقلبات وتغيرات العادات والتقاليد والأنظمة والقوانين فالسنة في العادات هو ما عليه الناس من المعايش والعادات وتفكروا إخواني المسلمين في القرارات والتغيرات الاقتصادية العالمية والدولية فتمسكوا بها وابتكروا طرقا للاكتساب تتوافق مع العصر الذي تعيشون فيه وأكثروا من العمل أكثر من الجدل وانظروا في مصيركم وأحسنوا بالتفكر والعلم والتعلم والابتداعات والشركات والمزارع والمراعي التي تتوافق وتتماشى مع العصر الأديث حكومة وشعبا وفي مجال الوقود والطاقة تحتاج الأمة إلى العمل الجاد في عملا بالآل الذي نحن فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلئون بارك الله لي ولكم وغفر لي وإياكم إنه غفور رحيم استغفر الله farko mun gode ma Allah wanda muka nuna Allah ina daga darajan duk wanda i masa da'a Allah yana girmama lada wanda iji tsoron Allah sannan Allah ina yafiya ga wanda i nemi tuba da kuma yafiyansa Allah muna gode masa yana kusanto da duk wanda izo wurinsa ya kuma mai da al'amuransa zuwa ga Allah mun gode ma Allah baya yarda da wani aiki ya zamanto karɓaɓɓe sai wanda mutum ya yi don neman yardan Allah da neman lada da kuma fuskantar Ubangiji lalle mun nemi Allah yi jinjina ya yi tsira mafiyayyen alitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah da sa'abban manzon Allah mun nemi Allah yi salati da taslimi ma dukkan bayin Allah waɗanda suka biyo baya suka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dorawa akan khutban mu na rana ita yau mun ci gaba da magana akan tsarkake aiki da tace aiki da inganta shi domin Allah madaukakin sarki a dukkan ayyukan da dan adam yake yi da sunan bautan Allah lalle ‘yan uwa musulmai wannan aiki da ake kira ikhlasi tsarkake niyan bawa zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake ɗaukan ma'anan tace aiki da sashi a rariya da izamanto aiki nagartacce ba wani manufa babu wani abin da ake cusawa a cikin aikin na wa'yansu manufofi na rayuwa ko na ƙashin kai ko na wani cimma wani buri wanda ike na nan duniya a cire ayyukan ibada daga wannan gaba ɗayansu mutum ya nufi ɗa'ansa da ike yi ya nufi Allah kaɗai da abin da ike wurin Allah na lada da aljanna da matsayi don wannan ike bautan Allah wa'insu malamai suka ce shi ikhlasi tsarkake aiki da ibada ma Allah shi ne ka yi duk wani nau'in ibada babu ruwanka da kallon halittun Allah da suke maka wani maganan wane na ganinka ko wane yana jinka ko wane ina sauraronka ko zai ji ka ya ganka babu wannan a cikin ranka ba abin da idame ka kana ayyukan ibada kamar ma ba ka san akwai sauran 'yan adam a duniya ba kai Allah ne a ranka Allah ne manufanka waɗansu malamai suka ce ɗan adam bai zamantowa mai ikhlasi da tsarkake ayyuka sai ayyukan bawa na bayyane da na ɓoye sun zamanto iri ɗaya yanda yake sallah a boye da yanda yake sallah a bayyane da yanda yake karatun qur'ani a boye lokacin da babu kowa da yanda yake a cikin al'umma da taron jama'a a lokacin da ake ganin sa idan iri ɗaya ne babu wani bambanci a manufofin da irin sifan aikin da kamannin aikin baya iya bambanta su saboda duka Allah yake nufi da ayyukansa ya ku ƴan uwa musulmai waɗansu malamai suka ce tsarkake aiki na ibada shi ne kar mutum ya nemi wani ma ya gan shi baya ma tunanin akan bai so wani ma a ce ya tsinkaya ko ya gan shi lokacin da yake bautan Allah shi a wurinsa wannan abin ƙi ne kuma baya ma tunanin wannan a lokacin ibada ya ku bayin Allah ku kiyaye ayyukanku na ibada zuwa ga Allah kar ku yi kamanceceniya da waɗanda suke munafukai da waɗanda suke aiki ba don Allah ba kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alkur'ani yake ce waɗanda suka yi kafirci ba su yi imani da Allah ba ayyukan da suke aikatawa na gari waɗanda suke na sadar da zumunci da sujjada da suke ma Allah in dai ba su yadda da tashin kiyama ba ba su yadda da rukunan imani ba amma kuma suna ayyuka masu nagarta Allah yake waɗannan ayyuka yana kama da kawalwalniya ko ina kama da ruwan mayu in ji Allah maɗaukakin sarki ayyukan da su tsammani zai amfane su a la'ira a lokacin da suke tsananin bukata a gaban Allah suna tsananin neman ladan wayannan ayyuka sai Allah ya nuna musu ai ba su cika sharɗan karban aiki ba shi ne ba su da imani da Allah saboda aka ayyukansu da suka yi nagari duk aikin banza ne bai isa wajen Allah ba amma su sun yi tsammanin aikin dai isa zuwa ga Allah amma bai isa ba Allah yake aka nan waɗanda suke riya da waɗanda suke ayyuka ko da suna da imani da Allah da yarda da tashin kiyama amma ayyukan su da yawa ba don Allah suke ba su ma aikin su zai zamanto kaman kawalwalniya ne ko ruwan mayu ne a lokacin da suke tsananin bukatan aikin da fatan Allah ya sa musu a cikin su keri da ma'auni sai Allah madaukakin sarki igwale su Allah maɗaukakin sarki itabar da su Allah maɗaukakin sarki ya walakantar da ayyukan ya ɗaiɗaita shi Allah ba dai ba da sakayya ba saboda ba don Allah suka yi ba bai cancanci su nemi ladansu a wajen Allah ba ba su yi ma Allah adalci ba idan mutum ya yi aiki don neman suna ko don neman duniya ko don neman wani abu na maro-maro kuma ije gaban Allah ya ce ya Allah ina so in ga ladan aikina wannan mutumin bai ma Allah adalci ba kuma bai ma kansa adalci ba abinda idan shi a duniya ne ko dai Allah ya saka masa tun daga duniyan ko kuma yayi asara ɗayan duk biyun bai samu a duniyan ba sannan kuma babu ladan don ba dan Allah yayi ba ya ku ƴan uwana musulmai Allah ya buga misali guda ɗaya a cikin alkur'ani wanda yake nuna duk sauran ibada ma aka ne Allah ya buga misali da waɗanda suke ciyar da dukiyansu a zahiri don Allah ne suna gina masallatai ɗaukar nauyin marayu ciyar da al'umma duk wani dangi wanda yake na sadaka da kyauta ana ta yabawa ana cewa na mutumin Allah ne dukiyarsa ba ta sha masa kansa ba ba ta ana shi aiki don Allah ba amma tsakaninsu da Allah Allah ya san wani abu suke nema na duniya wani ɗaukaka suke so wani a faɗi sunayensu ne su sha'ara a dinga nuna su Allah ya ce mu'minai irin waɗannan mutanen kar ai koyi da su suna kama da mutumin da in ji Allah maɗaukakin sarki ya zuba ƙasa a kan dutse ya samu falalin dutse ya zuba ƙasa a kan wannan falali na dutse sai aka yi ruwan sama mai ɗimbin yawa izo ita fiyar da wannan ƙasan aka wayi gari babu ƙasa ko ƙwaya ɗaya da ta rage a wannan kan dutsen saboda ruwa mai ɗimbin yawa Allah ya ce wannan shine misalin waɗanda suke ciyarwa ba don Allah ba duk abin da suka yi aikin riyansu da abin da suke na neman suna ko neman wani abu na duniya zai saƙalla wannan aikin ya shafe shi ya tafiyar da shi Allah ya ce da su waye gari a la'ira kamar mutane waɗanda ba su imani da Allah ba wanda bai imani ba bai da aljanna bai da ladan aiki wanda ya imani bai yi aiki don Allah ba ga aikin amma babu lada in ji Allah maɗaukakin sarki muna neman 'yan uwa musulmai mu ta roƙon Allah dare da rana akan tsarkake ayyuka da yin ibada don Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin ingantacce hadithin abi uraira annabi yake cewa farkon mutane ko daga cikin farkon mutane waɗanda da a musu hukunci a tashin kiyama a yanke musu hukunci ai sauri a kai su wutan jahannama waɗansu kuma suna nan suna jira akwai mutumin da ya yi sha'ada a filin daga ya mutu da mutumin da ya karantar da ilimi ya nemi ilimi ya ta karantarwa da wanda ya ciyar da dukiyarsa da yawa ya ta ɗaukar nauyin al'umma da ciyarwa da masallatai da komai amma dukansu ukun nan su ne al'umma suke gani ma'ana manya a cikin al'umma su ne ake nunawa dama mutum uku ne ko dai mai ja'adi ko mai ciyar da dukiya ko malami mai ilimi su ne idan al'umma annabi ce duk waɗanda suka yi wannan ba don Allah ba da su da a fara rura ko ura wutan jahannama a ƙona su a gaban kowa don su zamanto izina ga sauran mutane waɗanda yake ba su ba ‘ya'yan uwa musulmai imamun nawawi yana cewa wannan hadisi na manzon Allah ya nuna mana haɗarin yin abu ba don Allah ba duk girman aiki ka duba irin mutuwa a filin daga da irin ladansa amma idan mutum ya yi ba don Allah ba suna daga cikin sinfin farko wanda Allah zai ƙona su ma'ana autan jahannama ka duba irin girman ladan karantar da al'umma da fitar da su daga cikin ja'ilci amma Allah yake wanda ba don Allah ba su ne farkon wanda Allah zai ƙona autan jahannama ƴan uwana musulmai ina ba mu shawari da nasiha mu yaƙi zukatanmu mu yaƙi ƙirjinmu da abin da yake cikin ƙirjinmu mu iya ƙoƙari yanda ake yaƙan duk wani abu na shaidan mu yi ƙoƙari mu yaƙi zukatanmu domin mu ga mun aikata ayyuka na ibada ma'ana don Allah lalle a ran tashin kiyama a lokacin da ake cikin taro mafi girma da 'ya'yanka da matanka da halitta wa'anda yake na farko wa'anda ma baka yi zamani da su ba Allah zai tada wa'anda suka yi aiki ba don Allah ba na ibada Allah ya kunyata su ya daidaita ayyukansu ya nuna ma bayi wa'annan mutane ne na banza wa'annan mutane ne wa'anda Allah bai shiga zukatansu ba wa'annan mutane ne wanda ba su yadda akwai la'ira ba annabi yake cewa mafi tsoron abinda na fi jin tsoro ma al'ummata shine karamar shirka karama ce ba babba ba ba ta fitar mutum daga musulunci amma kuma shirka da Allah suka ce ya manzon Allah menene karamar shirka annabi ya ce shine riya dan adam ya ta ibadu dare da rana safa da yamma cikin ayyukan alkhairi amma duka shi yana neman sakayyan ne a wurin yan adam irinsa su yaba masa su jinjina masa su masa wani abu wanda yake na tukuici daga nan duniya wannan shine manufansa annabi yace irin waɗannan mutane ran tashin kiyama Allah da ce ku tafi wajen waɗanda kuke nuna musu ayyuka a duniya na ibada ku nemi ladan ku a wurin su amma ni bazan ba ku lada ba domin ba dan ni kuka yi ba in ji Allah maɗaukakin sarki ya ku waɗanda kuke yawan sallah da yawan karatun alƙur'ani da waɗanda ake saurarawa ake jinsu a cikin salloli da wuraren karantarwa bai taka tsantsan ayyukanku suna da haɗari ƙwarai da gaske sama da na kowa a cikin wannan rayuwa kun fi waɗanda suke saurara da mabiyanku haɗari a wurin lalacewan aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda irera murya domin a ji shi na wani abu na addini to da gaske ne Allah zai sa a ji shi kuma shi ne iya sa kayyansa wanda yi wani abu na ibada don a gani Allah ya ce zai sa a ganin a ran tashin kiyama kowa i gan shi iya wannan kuma shi ne sakayya babu lada babu aljanna ba abin da kuma zai samu a wajen Allah wannan ina kama da faɗin Allah suna yaudaran Allah suna yaudaran waɗanda suka imani suna nuna su masu ibada ne Allah ya ce al'alin ƙarya ne amma su sani ba sa yaudaran kowa sai kawunansu waɗanda suke ibada ba don Allah ba haka su sani wallahi suna yaudaran kansu ne in musulmai ba su sani ba idan ɗan uwanka bai san ba don Allah kai ba ai ba za ka yi dawar Allah ba shi Allah ya san dan wa kai wannan ibada dan wa ka karantar dan wa kai limanci dan wa kai sallah dan wa ka ciyar ka shayar kai komai saboda aka wanda yake ibada na riya yaudara ce yake ma mutane amma bai isa yi dawar Allah ba domin Allah ya san abin da yake cikin zukata a ƙarshe ‘yan uwana musulmai ina wasiya makaina da kuma dukkan sauran musulmai a gaba na ƙarshe na biyu cewa lallai dole mu yi nazari mu kalli yadda al'amura suke tafiya a wannan ƙasa tamu mu kalli yadda al'amura suke canzawa da yin da ake samun canje-canje masu gaggawa a babin yanayin tafiya na abin da yake da alaƙa da ƙasarmu ta wurin tattalin arzikinmu da abin da ke da alaƙa da al'adu da canje-canje da sauye-sauye waɗanda ake samu na gaggawa ko dai na canjin yanayi wanda ike abin da muka gada mafi yawanci ya canza tun daga bushiyoyi da filayen da muke rayuwa a kai da anyoyi da ruwan sama abubuwa da waɗanda suke na yau da gobe waɗanda yake naturally na Allah ne su da kansu akwai abubuwa da yawa wanda muka canza su da ayyukanmu da ɗabi'unmu da hannayenmu da abubuwanmu na yau da gobe yana da kyau 'yan uwa musulmai musamman 'yan arewacin najeriya mu kalli irin waɗannan canje-canje mu ji tsoron Allah mu gane fa duniya tana canzawa al'adu suna canzawa sannan dokoki na gwamnati yana canzawa tsari irin na da gwamnati ke fitarwa a cikin rayuwarmu ba faɗe zamanto iri ɗaya ba dole a dinga samun canji rashin yadda da wannan da rashin amintuwa da wannan da rashin karɓan irin wannan canjin da inkari da shi da rashin tafiya tare da canjin da kuma neman ya za a idan canjin ya tabbata ko ya dace ko bai dace ba ko rai yana so ko irin wanda ranmu baya so amma dai an canza ba da san ranmu ba kuma ya canzu to rashin yin aiki da rashin tunani da rashin ange da rashin yanda damu rayu daidai da canjin i zamanto ba mu wahala ba ba mu zamanto an tafi an bar mu ba rashin amintuwa da wannan ba addinin Allah bane kuma ba dabara bane kuma ba wayo bane kuma ba yanda za a yi idan al'amari i canza kai ka zamanto daban fanɗare kuma ka tafi da duniyar lafiya wannan ba zai taɓa yiwa ba ina kira gare mu ‘yan uwana musulmai akan irin waɗannan canje-canje da suke zuwa al'amari ne ba na surutu ba ba al'amari ne wanda ike na kace na ce ba ba al'amari ne wanda ike na maganganun da ba za mu iya canza komai ba al'amari ne wanda ika mata mu tsaya mu haɗa hannu da ƙarfi mai ilimi ya kawo iliminsa mai tunani ikawo tunaninsa waɗanda suke da ƙarfin mulki da ƙarfin tattalin arziki su yi amfani da mulkinsu masu kuɗi su yi amfani da kuɗinsu ya za a yi a fitar da al'umma daga ƙangin da ake ciki da al'alun da ake ciki wannan shi ne babban abin da izamo dole ga al'umma musamman na arewacin najeriya ‘yan uwana musulmai canjin al'adu da canjin ɗabi'u da canjin yanayi wurin abincinka i canza abin da kake ci da ya zama ba shi ne yanzu ba kayan da kake sawa da ya zama yanzu ba shi ba ne irin tsadar rayuwar da kake ciki da ya zama yanzu ba ita ba ce irin ilimi da hanyar karantarwa irin na da ya zama to yanzu ba shi ba ne irin yadda ake auratayya da irin yadda ake rayuwa da irin yadda ake gine-gine ya zama an samu canji ɗan uwa musulmai wannan ba mu kaɗai ba ne duk duniya tana iya samun irin wannan bal mun gama irin wannan ɗari bisa ɗari akwai al'ummomi wanda da jakai suke awa wa'yansu da raƙuma suke awa wa'yansu da ba su ma da irin wa'yannan din amma yanzu kuma rayuwarsu motoci suke awa manyan gidaje suke shiga a'a suna amfani da gas ne a'a suna amfani da wa'yansu abubuwa ne wa'yanda suke na zamani saboda aka zamanin ya hukunta ya zo da shi dole ina kira ga tunani irin namu na 'yan arewacin najeriya da malamanmu na addini da almajiranmu kar mu yaudari kanmu da yawa kar mu bar al'ummarmu a cikin duhu kar mu dinga faɗin abin da ba zai yi ba kar mu dinga karantar da al'umma abin da ya zama ya shige ƙarya ce domin mu birge al'umma a'a mu ɗora mutanenmu akan abin da muka san shine reality shine gaskiya shine duniya take ciki shine abin da in baka yi ba sai dai ka rayu ma'ana mun'azilan nesa da sauran duniya rayuwarka ta ci baya addininka ici baya iyalanka su ci baya ko ka zo a tafi da kai ko kuma ka zauna amma daidai zamanto ma'ana ba a tafiya da kai wannan ya zama dole a wayar da kan al'umma a nuna ma al'umma lalle duniya ta canza tsadar rayuwa ya shigo ba dan muna so ba ba dan muna goyon baya ba ba dan ya mana daɗi ba amma abin da ba abin da ka iya abin da ya fi ƙarfinka nema masa solution ake yi nema masa mafita ake yi ba zai yi bar al'umma muna ce a'a 2027 zai gyaru a 2022 ko 32 zai gyaru a bagana wanda mafi yawanci ƙarya ce mafi yawanci ba aka bane yana da kyau mu ji tsoron Allah mu nausar da al'ummarmu mu nuna wa matanmu a gidaje da 'ya'yan da muke haifa da talakawan da suke sauraron mu cewa idan kiɗa i canza dole rawa ya canza sana'o'i da yawa wanda al'ummarmu suke yi ba za ta rike ma wannan rayuwar ba ba za ta fi da wannan lokacin ba ba za ka ci abinci da ita ba saboda ta riga ta ƙare yanzu idan ka ce za ka riƙe sana'a da yawa barin kira sana'a ɗaya ba domin kar wani ice na lalata masa sana'a amma mu da kanmu mun sani akwai sana'o'i wanda ɗan adam in dai a wannan lokacin ne zai riƙe da sunan sana'an cin abinci ya san sai dai mutu da talauci ba dai ci ba ba dai sha mai kyau ba ba dai iya sa 'yansa a makaranta ba saboda an bar yayin wannan sana'an ko kashi 90 cikin 100 ba a yayinta yana da kyau mu nuna al'ummanmu cewa su canza irin waɗannan sana'o'in su gyara irin waɗannan ɗabi'un ba lokacinsu ba ne wannan shi ne abin da ya shafi gaskiyar lamari na biyu ina kira gare mu kan cewa don Allah mu yi ƙoƙari mu ƙirƙiro hanyoyi na shigan kuɗi wanda idace da zamani wannan wajibinmu ne mu a najeriya miki idan ba mu yi wannan ba 'yan kudancin najeriya da wayanda ba mu ba musulmai da su ta yin arziki da yawa su bar mu a baya muna ta surutu muna ta ihu amma kuma duniya ba za ta dawo ta kalle mu ba ba za ta saurare mu ba wannan shine gaskiyar magana dole ne mai ilimi mazanmu da matanmu dole ne al'adan cewa ba a karatu ko karatu na zamani ko na addini banda mata banda kaza dole mu watsar da wannan ba gaskiya bane dole mu ribaci wannan gaban mu yi amfani da ita iyakaci mu sa tarbiya a karatun yaranmu mu sa tsoron Allah gwamnatocinmu su tsara tsare tsare wanda ba zai tafiyar da tarbiyyar 'ya'yanmu mata ba ko sun yi aure su dawo su yi karatun boko su dawo su yi karatu na addini domin a tafi tare da su a wannan zamani amma cikin kunya da tsare-tsare na addini da azuzuwa waɗanda suka dace wannan wajibinmu ne kuma dole ne in muna so mu tafi tare da zamani amma ba wai muna nufin a watsar da addini ba amma kuma addinin ba dai samu watsar da zamani sai dai mu gyara zamanin idawo tare da addininmu da tarbiyya mu ribaci wannan zamanin ina kira gare mu yanzu idan muka ɗauki misali akan abin da yake da alaka da makamashi da hanyoyin girke-girke da mu ga muna ta wahala ana daga cikin abin da ya fi tsanani a wannan lokacin shine abin da ke da alaka da makamashi mutane da yawa itan ya so igagara gawayin yana so ifi karfin mutane kalanzir babu labarinsa kana nufin sai mu zauna mu ta ira a gindin bishiya Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan musiba mun rasa yanda zamu yi addu'a ba ta ce sai da aiki magana baya ce sai da aiki maganar gaskiya dole ne mu makanmu isabi ya da ai musabar da hanyar makamashi na zamani waɗanda dami amfani da su da iliminmu da dabaranmu da matanmu a cikin gida da masu digirinmu da masu masters kun sani kun karanta a ilimin zamani ana amfani da shara ana amfani da kwata ana amfani da abubuwa da yawa a samar da makamashi me ya ana mu yi amfani da wannan ilimin da wannan lokacin domin mu rami makanmu irin waɗannan musibu babu amfanin ilimi ko na addini ko na zamani idan ba aiki da shi ba ina kira gare mu akan cewa don Allah hukumomi su yi tunani akan wannan matafiyan arewa talaucin yana yawa kuma tsakani da Allah wa'in sun aminta da cewa da mu rayu a wannan talaucin da wannan kaskancin kamar mu Allah ya rubuta mana aka ne armu mutu wannan ba gaskiya bace Allah na iya jarraban mutane da talauci kana cikin arziki ka rasa wannan da gaske ne amma titir rayuwa ta ci gaba iya shekara ɗaya biyu goma mu yankinmu aka ike wannan kuma Allah bai taɓa irin wannan suna a cikin al'umma ba sai dai idan al'umman sun zaɓar makansu talaucin ta ƙin tafiya da zamani da ƙirƙire-ƙirƙire da sanin ya kamata to wannan shi ne gaskiya na saurari wani mutum a nan garin bauchi ya burge ni kwarai da gaske ko maganarsa gaskiya ne ya yi magana a labari daga bauchi yake ce wa'yanda suke gina gidaje da wa'yanda suke sayan filaye a cikin 'yan kasuwanmu da 'yan siyasa da masu ali su yi ƙoƙari su rage wa'yannan ayyukan yanzu zamani ne na gina masana'antu da ƙananan wuraren ayyuka saboda mata da maza da suke gama digiri babu aikin ji wannan gaskiya ne wannan shi ne tafiya da zamani ka ɗauki miliyan goma ka sayan da za a yi ka sa ta a wurin da za ka ɗauki 'ya'yan wannan garin mutum goma ashirin talatin suna cin abinci ƙarƙashinka wannan wajibi ne wannan dole ne a hukuma ta yi aka a 'yan siyasa su yi aka a ɗaiɗaikun 'yan kasuwa su yi aka amma mu zauna muna ajiye kuɗaje a account ko a wuraren abin da shafi ɓoye su a gidajenmu ko mu ta sayan filaye fili baya kawo wani ya ƙaru sai dai kai ɗaya ka ƙarƙai ɗayanka wannan kuskure ne al'ummarmu suna cikin talauci bara ya yi yawa babu ya yi yawa rashin more rayuwa ya yi yawa kuskure ne yan arewa su zauna a wannan yanayin ba daidai ba ne matasa a ƙarshe ina kira gare mu akan cewa don allah mu duba irin ayyuka sawa'un noma ne amma noman ma na zamani in ka ce za ka irin na gargajiyanci na da ba za ka ci abinci ba ba za ka samu abu mai kyau ba dole mu tafi da zamani a yanda izo in dai ba sabon allah ba ne ina kira gare mu Allah isa mu fa'inci abin da muke nufi hatta auratayya dole mu shigar da zamani kuskure ne a ƙauyuka a ce ana aure a awa da kawai aure mace in yana so a ta yin ciwon sikila kaga mutum yana cikin wa'ala ‘ya'yansa biyar shida sikila a'a rashin lafiya kuma tun kafin aure an sani a'a kaddara ne a'a wannan ai Allah in ya ga dama kai ciwo dole kai ƙarya ce yaudara ce ja'ilci ne tafiya ne wanda yake na takaidancin baya dole mu yaƙi waɗannan al'amura in muna son zaman lafiya arewa idan muna son ci gaban addininmu da rayuwarmu dole ne wannan al'amarin so da haka muna kira gare mu mu bude idanmu mu yi abin da za mu iya masu kuɗinmu da hukuma a yi tunani a canza tsari kowa a gida yana ƙwanƙwasa ƙofar mai kuɗi ba abincin yau ba abincin gobe ga yawan jama'a ina tunaninmu ina ƙirƙire-ƙirƙirenmu ina ƙarfin da Allah ya bamu ina dogon tunaninmu ina ruwan sama ina iskan da Allah ya bamu ina kira gare mu akan cewa don Allah ‘yan uwana musulmai musamman ‘yan arewacin Najeriya lokacin amfani da ƙwaƙwalwa ta zo, ‘yan boko maganan ba a ɗauke mu aiki ba ta ƙare ilimin da kai ka zo ka yi amfani da shi a ƙirƙire-ƙirƙire da tunani ka amfanar da al'umma maza da mata domin mu kira kanmu daga wannan ƙangi na siyasa ma'ana ƙangi na talauci nake so in ce maganan yaudara za a zo a gyara lokaci kaza ba gaskiya ba ne in an tafi an tafi ba mu taɓa ganin an dawo baya ba so da haka abin da za mu yi mu faɗa makanmu gaskiya wannan saƙo ne wanda na sani yana ɗauke da saƙonni masu ɗumbin yawa kuma sai mai hankali zai iya fahimtar ina muka dosa amma muna kira tausayin al'umma na isa wannan abu yadda ake roƙon mutane ne yake damun al'umma mun yi da talauci ya yawa muna fata Allah ya fitar da mu daga wannan musiba Allah ya ganar da mu 'yan arewacin Najeriya hukumomin mu Allah sa su ɗora hanyoyi na samar da sana'o'i da abin yi mu ma Allah sa mu yi da kashin kanmu Allah ka samu raya gonakin da Allah ibamu da ƙasan da Allah ibamu Allah ka samu raya ta mu noma ta dare da rana safa da yamma rani da damuna Allah ka raba mu da wannan bakin talauci Allah ka raba mu da bara da tumasanci da maula da irin bibiyan masu kuɗi da ake ba gaida ba dalili Allah ka raba mu da wannan arewacin Najeriya abinda muka yi daidai Allah ibamu lada abinda muka yi kuskure ina roƙon Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya ciyar da mu gaba shugabanninmu Allah ya ɗora su akan daidai abin da suke daidai Allah ya ba su lada kuskuren da suke yi da abin da suke wanda ba daidai ba Allah ya hana su aikatawa Allah ya sa su zaman ra'ama da jin kai ma al'umman Najeriya Allah ka ciyar da wannan ƙasa gaba ya Allah gwamnan mu na Bauchi ayyukan da yake na alkhairi ina fatan Allah ya bashi lada akan su wuraren da yake ba daidai ba da wuraren da bai gane ba Allah ya ganar da shi Allah ya nausar da shi Allah sa'i zaman to ra'ama ga al'umman jihar Bauchi umu ila salatikum yar'amu